وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بيانك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه تكين ثلاثة عشرين دبيو دوة شعبان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da tara ga watan shida to da diga haihuwar Isa ta Maryam alaihi salam dubu biyu da goma sha biyar mun sake haɗuwa da cikin wannan masallaci don karatu littafin muktasarul afsari fil ibadati ala mazhabil imam malik wancan sake ruwa ya hana min karatu amma wanda yake kafin shi mun tattauna ne a kan farillai da kuma sunnoni na Allah na sallah kamar yadda malam ya ambata mana wanda dai cikin su akwai niyya ya kuma gaya mana sharuɗan niyyar shi ne a gwama ta tare da kabbarar harama mutum na kabbarar harama na kuma faɗin niyya ko kuma na kudurta niyyar sallar da zai cikin zuciyar shi da lissafa mai da sauran farlan kamar su kabbarar harama tsaiwa domin kabbarar harama fatiha da karatu domin fatiha din har zuwa ƙarshensa ya kuma lissafa mana sunnoni na sallah wanda ya kunshi iqama karatun sura a bayan fatiha tsaiwa don karatun sura din koyewa ko bayyanawa a inda ake ɗayan su da faɗin sami Allahu liman hamida wannan duk yana cikin sunnoni da malam ya ambata mana na sallah daga ƙarshe dai kuma ya gaya mana wani abu da ya kamata mai sallah ya rike shine mutum kar ya zamanto yana sallah ba tare da sutura ba in dai mutum ba mamu ba ne to ya zamanto lalle akwai sutura a gaban shi mafi kankanta tamala yake ta kai kaurin gorar mashi tsawon ta kai zira'i kuma ya zamanto da tsarkakakken abu aka yi shi tabbatacce mara ɗaukan hankali wannan yana ga shine karshen karatun da muka kwana sai malam yace wa fadailuha mustahabban sallah abubuwan da ake so a kiyaye cikin sallah malam sai ce mana raf'ul yadaini inda al-ihrami hatta tuqabala al-udhunayni yace lokacin da mutum zai zo ya fara sallah ko kuma lokacin fara sallar mutum akan yi kabbarar harama da kuma kabbara wajen tafiya ruku'u da kabbara wajen tagwa daga ruku'u waɗannan duk kabarbari da ake yi dukkanin su sunna ne na sallah to daga hannu a wajen wannan kabarbari sun dukkan su sunna ne amma da malamin ambata a cikin da ke taliyar lokacin kabbarar harama lokacin da mutum zai buɗe sallah sai Allahu akbar ta farko to ya daga hannayen shi sama yace har sai sun yi daidai da kunnuwan shi tsinin hannun shi ya zama ya yi daidai da kunnuwan shi wannan shine abin da yake amsa sunna a malikiya amma da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga wani lokacin su yi daidai da kunnuwan shi wani lokacin kuma su yi daidai da kafadun shi kuma ana so kafin hannun da tsinkiyar hannun su ne ke zar kuma ya zama to suna kallon alkibla baki ɗayan su da haka sahabbi na farko rafa bari mu kare rafa lil yadaini inda al-ihram akwai daga hannu lokacin kabbarar harama hatta tuqabala al-udhnani hazin yi daidai da kulluwan musu wannan yana mustahabi na farko wa qalu al-ma'mumi wal fazri rabbana wa lakal hamd da kuma fadin mamu da wanda ke sallah shi kadai ربنا ولك الحمد دكان في ربنا ولك الحمد ولا مستحب اما ده هر imani har ma wannan dukkanin su har mai sallah shi kadai kowannen su yana faɗin rabbana wa lakal hamdu kowanne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'amiru ba'da al-fatiha sunna ta gaba ko mustahabi na gaba wanda mala ya kawo mana shine faɗin amin a bayan karatun fatiha idan mutum ya yi karatun fatiha ya faɗi ami to wannan yana amsa sunan mustahabbi a cikin sallah tare da cewa kuma ami din abin da ya tabbata ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata kila yana amsa sama da abin da yake mustahabbi ko kuma falala ta sama take da falala ta mai falala ta mustahabbi an samu hadisi daga Wa'il ibn Hajar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin yana cewa amin wa rafa'a biha sautahu kuma sai ya daga sauti har sai kowa ya ji wani hadisi kuma na Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ammana al-imamu fa aminu idan liman yace amin yace to kuma ku ce amin inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace fa inna man wafaqa ta'minahu ta'min al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi domin duk wanda amin din sai daidai da amin ta liman to wannan Allah madaukakin sarki zai gafarta mashi dukkanin abin da ya gabata na zunuban shi to yana da kyau idan aka zo sallah da mamu da limami kowanne yakan ce amin har ya tabbata cikin wani hadisi Abu Hurairah idan ya taho masallaci ya ji liman na karanta غير المغضوب عليهم يا ابو جبد بيت ولا ضالين يكن جاء لمن يجا صوتي sai da zai samu damar yayi kabbara yi kabbara in ya kusa sai amin saboda wannan kusan garanti ne ake samu na gafarar zunubi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai lokacin da zaka fara fadin amin yayi daidai da lokacin da mala'ikun da suka zo daukar lada ko masallatan su ma sun faɗi amin kuma lokacin da ka kare in ɗinka ta karbe su ma mala'iku sun kare in dai kun yi daidai wajen ɗauka daidai wajen ajiya wannan garanti ne Allah madaukakin sarki zai gafarta zunubanka sai dai hada wani kifi din Allah ya samu dace da haka ta amini faɗin amin yana da kyau lalle a kiyaye cikin sallah shi yasa zaka ga wani lokaci in aka ce ghairi maghdubi alaihim wala dhalin masallacin ya karude da amin ko kowa addu'a yake Allah ya amsa Allah ya sa shi cikin wannan addu'a da aka yi cikin sallah da rajja kuma duk abin da aka karanta a Fatihar ba dukkanin sa addu'a ne alhamdulillahi rabbil alamin Allah madaukakin sarki zai ce hamadani abdi kana ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce bawa na ya gode mini arrahmanir rahim zai ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo a gare ni malik yawmin zai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya kabbama ni sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke mabauta kai kadai muke neman taimakon shi sai ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al wannan tsakanina ne da bawa in ya tuka ni ma in tuka mishi to kana faɗi iyaka na abudu iyaka na sa'in addu'a ce zaka fara a sallah ihdina siratal mustaqim Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici wanda da tafarki madaidaici ne Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nisa'i fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin in aka dora ka tafarki madaidaici zaka zama tare da annabawa siddiqai irin sai na abubakar radiyallahu anhu irin su maryam ma'aikar annabi isa alaihi salam wa ummuhu siddiqa ko kamar da alqur'ani ya ambata wa shuhada'i kuma za a hada ka cikin wanda suka mutu dan daukaka addinin Allah wa salihin da salihan bai wannan ita addu'ar ka ta farko cikin fatiha ihdinas siratal mustaqim sai ka sake cewa siratal ladina an'amta alaihim ida tafarkin waɗanda kai ni'ima gare su da muka ambata غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكما ودان da kai biyi a gare su ba su ne yahudawa wa ba'u bi ghadabin min Allah wala dalin ba kuma nasarawa ba kamar da manzon Allah ya ambata cewa nasarawa ake nufi a cikin hadisi to wannan dukkan addu'a sai kai Allah ya dora ka tafarki mai kyau Allah dauke ka daga tafarki mara kyau sai ka faɗi amin a matsayin addu'a Allah ya amsa wannan addu'a da muke to sai manzo Allah ya ce fadin wannan amin din in ya dace da na mala'iku Allah zai gafarta zunubanmu Allah ya sa muna dacewa da zara a cikin wannan sai yace wannan ba'da al-Fatiha ana fadin amin ne bayan Fatiha lil qalbi wal ma'mum wannan ma da mai sallah ne shi kadai da mamu haka yake a gurin malikiya su malikiya idan liman ya kare karatu ghairil maghdubi alaihim wala dallin shiru zai mamu kuma zai su dauka amin sai yayi addu'a su sun ce amin amma bada makaranta a hadisin abu wa'il da manzon Allah da sahabban nashi gaba ɗaya kowa cewa yake amin kuma da liman din da mamu duk wanda ya dace fa da amin din mala'ika to za a gafarta musu zunubai shi to wanda kirkin nan aka sai liman kar ya ce amin wanda kirkin nan kuma aka yi sa'a ba wuri a samu wajen mutum goma a kirin su dace da gafarar ubangiji shi kuma ne wannan karanta muku kuna dacewa tunda ita ce gairin mawdu'a alaihi wa sallam garantin cewa za a gafarta zunuba wanda ya dace da cewa amin da ta mala'ika da aka ce to shi liman kare sai amin juma da kiyam kenan shi baya bukatar gafara shi ya karanto ya koro muku zoban ko kuma ya kura sai da aka a sunnace da limami da mamu ko mutum shi kadai ke sallah duka dacewa ne da ya faɗi zarin mabduri alaihi wa labbalin kamar da abuwa ya rawaito cewa lallai manzon Allah yana faɗin amin yana kuma daga sauke shi lokacin da zai ce amin din haka Abu Hurairah ma ya kawo mana hadisi manzon Allah in ya yi kalliman yace amin to kuma gaba ɗaya ku ce amin a bayan liman sai malam ma ya ƙara matsayin malikiya ya ce wala yaqudu hal imamu liman ba zai faɗi amin ba illa fi qira'ati sirri sai dai a cikin karatun sirri kamar a zahar biyu gaba ɗayanta la'asar biyu ɗaya ɗayan ƙarshen magariba da biyun ƙarshen isha'i a maliki a nan zai faɗa amma ko karatun surru ne ko karatun fatiha ne ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa haka ya kamata mutum ya faɗa wa tasbihu fi ruku'i mustahabi na gaba yana malam yace akwai tasbihi a cikin ruku'i fadin subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh wannan mutum zai faɗa sau uku ko kuma adadin da ya ga cewa zai iya ɗauka in ba tare kake sallah cikin jama'a ba idan za ka iya yi sau talatin da ɗaya ko sau saba'in da ɗaya ko sau ɗari da ɗaya in dai mare ne wannan babu laifi ka yi abin da za ka iya yi amma abin da ake da bukata shi ne sallar ka ta zama to kusan daidai da daidai in an fata au a ga daidai take ma'ana in kana minti uku a rukuku so ake to in ka ɗago a rukuku ka yi tsawar minti uku in ka yi sujada minti uku in ka dago minti uku in ka sake koma minti uku wani sahabi ya ce ya auna sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce na ga da rukuki da dagowar shi sujada shi zama tsakanin sajadoli guda biyu da sujada ta karfe sai yake cewa qariban min as-sawa'i kamar daidai da daidai suke da juna to so ake idan kai tasbihi na sakan goma cikin rukuku to kai kokari a ce in ka dago kusan sakan goma din zaki in kai sujada ita ma kusan sakan goma za ka yi in ka dago ita ma kusan haka so ake zaman to kamar auna sallar ka ake daidai da daidai kamar aune mudu wani baya riga wani Allah madaukakin sarki ya samu dace to haka ana tasbihi ne a cikin ruku'i wa du'a'u fi sujudi ana kuma addu'a cikin sujada saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amar ruku'u fa azimu fi rabba in kun yi ruku'u ku girmama ubangijinku a ciki shine dai faɗin subhana rabbiyal azim ta karyar cikin suratul waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim ko da aka saukar da surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce amma hadha faj'aluhu fi ruku'i faɗin subhana rabbiyal azim ku sanya shi cikin ruku'u subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim da aka saukar da suratul a'la sabbih bismi rabbikal a'la sai ce wa amma hadha faj'aluhu fi sujudi shi kuma subhana rabbiyal a'la to ku sanya shi cikin sujuda a karatun kuma ya tabbata idan ana karatun suratul a'la liman da mamu akan tsaya su yi tasbihi din ita suratul waqi'a din sai da tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsayawa in karatu yake liman yake sabbi isma rabbikal a'la to zai dan tsaya ne dan ya dan numfasa kasa to da ida mamu a murya kada sai subhana rabbiyal a'la sai kuma ya ci gaba da karatu amma suratul waqi'a din ba a tsayawa kawai sujada ake a bayan an kare amma tasbihin waqi'a shine ake a ruku'u tasbihin suratul a'la shine ake a cikin sujada to bayan an yi sujada din kuma idan mutum na da addu'o'i to anan ya kamata mutum ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai sujada ka dage da addu'a yace ana da kusan yaqini Allah madaukakin sarki zai karbe su da haka to wasu sai su dage addu'o'in su sai su dage ya yi sujada manzon Allah ce kusan garanti ne za a karba in an kare zaman tafiya kusan garanti ne Allah madaukakin sarki za a karba zaman tafiya ta kare amma mutum duk sai ya yi addu'a sai ya kare kuma sai ya fara falaki nafi qul huwallahu li ilahi alam tara kaifa wannan duk ba laifi bane ba amma a yi su muhallin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a yi su in kana so kana da addu'a da kake so lalle Allah madaukakin sarki ya karba masu zari sujada liman na sujada fara Allah jaraba ne ki so Allah jarabawa Allah jaraba yake sauri kar ma kare da zuri ko in aure kake so kana yi kace Allah aure aure aure Allah madaukakin sarki ya gane me kake nufi in kasuwa kake nema ka ya mashi ko da hausa ne Allah madaukakin sarki zai ji ka in buɗe kake nema in ne kake nema ka gaya wa Allah madaukakin sarki cikin sujada wannan kusan da garabanan tabbas ne probability kusan 60 ne ko 70 cikin ɗari cewa lalle Allah madaukakin sarki zai karba Allah ya sa mu dace da haka ne ga masa mustahabi ne ka yi su tasbihi a cikin ruku'u ka kuma dage da addu'a a cikin sujada wa tatawilu alqira'ati fi subhi da kuma tsawaita karatu a cikin sallar asubahi ana so lalle sallar asubahi ya zamanto an tsawaita mata karatu hayyatan Allah ya kira ta da suna Qur'an al-Fajr wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda ya kira ta ita al-Qur'an asubahi ne ko al-Qur'an al-Fajr saboda yawan karanta al-Qur'ani da ake a cikin sa kuma an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da karanta kusan aya 100 a cikin raka'a farko ko kuma idan kama a ranar Juma'a ne yana karanta suratu sajda shafi guda uku za ka gani daya biyu uku yake karantawa a cikin raka'a ta farko in ya zo raka'a ta biyu kuma sai ya karanta hal ata alal insani hayno min al-jahri lan yakun shay'an madhkura ita ma kusan shafi biyu take dauka hada dan gudu to duk sallar asubahin duniya ta manzon Allah in dai ranar juma'a ne wannan sune karatu shi suratu sajda hal ata alal insani wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta don duka duk sajda sakan da wannan sai ka tada kusan karatu ne rabin izu ko abin da ya haura rabin izu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in kuma ya yi sujada din ko ya kafarta sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana gidansa lalle za ka yi duk abin da za ka yi ka zo ka samu sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta kusan aya 100 a cikin raka'a ta farko sai dai kuma wannan bai nufin fasiya idan manzon Allah na karanta aya 100 sahabbai ba sa kuka kuma kai ma malamin ka ce sai ka karanta aya 100 wata kai da manzon Allah kuna da bambanci wannan ba wata kilba ne haka ma mun kada ma mun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da bambanci shi yasa da wani yazo yayi karatun ya tsawaita sai manzon Allah masa faɗa yake afattanun anta ya mu'ab kai mai kokarin kawo su ne zaka fitino dan su mutane cikin addini a dalilin ka mutane za su guje ma addini sai ce to ɗayan ku idan ya ja sallah fa inna fihi mudha'ifa fa yukhaffif fa inna fihi mudha'ifa wa saqima wal kabira wa dal haja a cikin su yake cewa akwai mara lafiya akwai mai rauni akwai mai girman shekaru yau ne karasa wajen saba'in tamanin Allah ne albarkatu rayuwar yake yi zuwa masallaci to in ya tsaya sallah a sahun sallah kai abin da zaka dure dan shekara ya tara a irin talatin mai shekara tamanin ba za ka fiye dure ba kuma kar baka yi zafin kai amma magana ka ce in ba zai iya bai tafi gida mana ko ya sallah a zaune a'a ba a yi so ake da tsoho da ya zo masallacinka da yaro da ya zo masallaci kowa ya amfanu da albarka da suke cikin jami'a ya sa yi maza Allah in yana sallah idan ya ji mata sun wani yaro ya tsalla kuka sai ce yakan zo da niyyar zai tsawaita karatu aya ɗari zai ja amma idan ya yaro ya tsalla kuka a sahun baya aya bakwai ko aya takwas sai ya ruku hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a kare sallah shi ma wannan yaron a bakin kulawa uwarsa ta nasu shi ma da ya samu nasuwa da haka to liman ana to lalle yake da akari da suwaye suke bayan shi idan ya kalla la'akarin garin halin garin ana da bukatar a sassauta ne a yi sallah a son a kula to sai ya kula kada hadari ya gangamo ana tsammanin ruwa zai kike kuma ka rika mutane kana karatu kana nan mutum yana tunanin ta gaba ga shan yasa ga kaza ga waye to sallah ba za a samu nasuwa ba yake kokari yana gaggauta in sai aka aka hanya za ku yi sallah matajiya sai kai kokari ka sakaita ana so mutum ya kalli halin waɗanda suke bayi haka idan liman ya manzon Allah ya tsawaita ke kuma sai ka kalla idan na tsawaita mutane na su shiga wani hali ko kuma kana cikin tsawaita idan ga alama wani haka ku da yayi gyaran murya yayi tusa yayi gyaran murya sai kai rukuri kai ruku Allah hada ku araka a dalili ko manzo Allah ta bayyana fihi mudha'ifa wa saqima wal kabira wa dal haja akwai mai bukata to kowanne ana kallon shi ba a so shi da sallah wani layin albahi yake ya katse ya taho zai shiga sallah to karka ja sallah zahar mun ci a hirin miji 30 zai ga tunanin an kira sunan shi lakin haka ba ana layin albahi za ka yi sallah za kai minti hudu minti biyar ta isa Allah ya mata albarka ko ya koma haukan layin shi mutane suna kokarin hawa mota a tasha ana ta mutum da ake jira ko mutum biyu kar ka bawa kama sallah kuma ya kace ka jira ta kamar kana masallaci sai kai kokari haka dan tuttu haka dan dura ta sai kuma ka je ka kawo motar ka hankalin ka a kwance Allah ya sa mu dace da haka dai ana zaune lafiya ana zaman gida ana so a tsawaita karatu a cikin sallar asubahi wa zuhur haka nan ana tsawaita karatu a cikin sallah azhar wani lokaci yake manzo wani sahabi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya kabbarta sallah azhar ɗayan muna fita daga gida ya je ya uzuri a kasuwa ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai raka a farko ba kuma sallah azhar ba cin karatun ake barzana kace zaki murya dauke musu kewa ko ana in ya kafarta sallah illa ya kaddara kasuwar gumal akalla ina ji za a samu ci goma idan an samu mai sauri kan ya je ya dawo to amma sabi yace in aka kafarta sallah mutum zai iya zuwa kasuwa ya uzuri ya dawo manzon Allah na cikin raka'a da farko amma duk da haka yana auna ni ma kuma mamun da suke ba sa in akwai mai bukata to manzon Allah na saurin zai kauta sallah da yake wa zuhuru saliha azhar na binta a wajen tsawo wa taqsiruha fil asri ana takaita karatu a cikin sallar la'asar wal magribi da kuma sallar magariba karatun magariba da karatun sallar la'asar ana so a takaita shi wa tawassuha fil isha'i a kuma takaita karatu a cikin sallar isha'i sai da mutum kenan sallar asubahi ta fi kowace tsawo sallar azhar na zuwa wajen tsawo sai sallar isha'i sai kuma ka dawo sallar magariba sai kuma sallar da asar haka ake so sallolin ka suke tafiya wajen tafiya da junan wani lokacin kuma malamai suka ce a iya daidaita magariba da sallar isha'i wajen tsawon karatu in dai karatun ka dan sakai tahi a cikin sallar magariba to kuma to kuma irin tsawon sa zakai a cikin sallar isha'i wallahu ta'ala a'lam sai ce wa takunu suratul ula qabla thaniyati wa atwala minha wannan imam mustahabi ne ya kasance sura ta farko qabla thaniya to a jerin qur'ani ita ce kafin surar da zaka karanta ta biyu wa atwala minha kuma da manto ta fi ta tsawo mala idan abin da ake so a sallah karba idan ka tabbarta sallah raka'a farko sai ka ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saka a farko lafiya kana ban matsala sai ka taso raka'a ta biyu kuma sai ka ce ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi ya dodo ne yake wannan to akwai matsala guda biyu ka zubar da mustahabbi har guda biyu mustahabbin ka na farko shine sai an samu a ra'aitan da a jerin qur'ani kafin a samu me qul huwallahu ahad da haka kenan rahin kawo sura ta farko ya zama to sama take da nabi ta mun hadis mustahabbi na farko mustahabbi na biyu ne qul huwallahu in ka auna su gole tifli ba za ta kai tsawon me ba ba za ta kai tsawon a ra'aitan da ba da haka nan ma ka aje mustahabbi ne to ana so idan za ka yi sallah ya kai tunani mai zan karanta lalle zaman to karatunka na farko sama yake a jerin qur'ani akan karatu na biyu wannan yine abin da yafi zama galibi a karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa malai mutane ba sunna ko matsayin wajibi an taba samu wata sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo karatun sai ya tace cikin raka'ar farko sai ya karanta suratul baqara nisa'i ali imran an gane hikimar bakara nisa'i ali imrana a cikin raka'ar farko kagan ka dauko ko ali ka bude wata sura zaka fara samu a farko suratul bakara wace ce take binta to amma sai manzo Allah ya fara karanta suratul nisa'i sannan kuma sai ya goye ali imrana a bayan wanda yasa malamai suke ganin cewa kenan in kai wata surar ko da ta biyu sama take da ta farko dogaro da wannan hadisin ba za a ce ma kai laifi ba ko ka watsar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da aka ci galibin sallar shi karatun farko shine asaba da karatu na biyu tsawon ta farkon shine sama akan raka'a ta biyu to sai aka bai da yi a matsayin mustahabi ba ne ko mutum ya kokai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da abin da yake amsa sunan mustahabi ne Allah madaukakin sarki ya samu dace sai ce wal hay'atul ma'lumati في الركوع والسجود والجلوس ana so kuma mutum ya kiyaye yanayin da aka sani ko ya fi dacewa a wajen rukunin shi da sujada da zama ma'ana mutum ya yi su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya to ana so kenan mutum ya kiyaye hai'a hali da ake so a yi ruku'u menene sanannan hali da ake so mutum ya kiyaye a wajen ruku'u alhayatul ma'luma akwai wani hali da yake sananne to shi ake so mutum ya kiyaye a wajen ruku menene halin da ya dace sai wani malami mai alwajiz sai ta ke sunatul kitab al-aziz sai ya tare cikin wata gaba ta hudu zan karanto su kamar haka sai yake cewa an yabba ala fi ruku'ihi ma tadammanatu hadhihi al-ahadith min al-hayat idan mutum yayi ruku'u to yayi yayi abubuwan da suka zo cikin wannan hadisin na yanayi hadisai ne na manzon Allah daban-daban amma kowanne ya faɗo na hali da za a yi cikin hukumi da su ake mutum ya kiyaye hadisi na farko ni na hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwihu walakin bayna zalika tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi ruku baya kafe kan shi kasa kuma sannan baya dage shi sama ma'ana kansa baya sama tar kuma sannan baya sa shi kasa sai ta ce walakin bayna zalika sai dai haka yake kansa yana kusan daidai level ne daga dan bayan shi wanda ita ce hay'a ta farko da mutum ake so ya kiyaye a cikin rukuni kada kansa ya rage sama kuma kada kansa ya kasa ya daga kasa hadisi na biyu da ya kawo wannan kufar ne hadisin abin umai shi kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ruku am kana yadayhi min rukubatai yana tabbatar da hannayensa cikin gwiwoyinsa gwiwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kama kokon gwiwa sai kuma ya rike hannunsa gam a kan wannan duniyar da yake cewa kuma sai manzon Allah ya miƙe gadan bayan shi wanda ita ce siffa ta nawa siffa ta biyu da farko a cikin hadisin Aisha manzon Allah baya kifa kai baya tsagawa hadisin wannan Abu Humayt shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jinke gwiwa shi yana tabbatar da gwiwa shi a in ya tsunta akan gwiwa shi kuma ya meke gadan bayan shi sai kuma hadisin Abu Wa'il ibn Hasan shi kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ruku'u farraja asabi'ahu shi kuma yana bude ɗan yatsun hannayen shi mana lokacin da zai kama gwiwoyin to ɗan yatsun abu da suke kaba za a kama gwiwar ka wajen ruku'u kuma kai haka da ɗan yatsun ka hannun ke yana rike kamar haka a dunkule to yi manzon Allah buɗa sai yake sai zama to kowa ɗan yatsa baya cikin ɗan uwan shi kuma sai tabbatar da su akan gwiwa ko kuma hadisi na biyu wannan siffa ta nawa siffa ta uku a duhu mai imari ya sake rawaito wani hadisi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi ruku'u yana dora hannayen shi ne akan gwiwoyin shi ka annahu qabilun alaihi ma wa wattara yadayhi yana dora hannayen shi a kan ruwa kamar kame ruwa zai kamar kokari yake kama ta ma'ana kenan jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rikewa kamar kokari yake ya kama ta ya daure haka manzon Allah ke wannan kusan su ne siffofin da ake so ya zama to mutum ya kiyaye su a wajen ruku kar ya sunkuyar da kanshi kansa kar ya daga kansa sama ya zama to hannayensa sun tabbata kan gwiwar shi kuma ya bude ɗan yatsun lokacin da yake kuma ya zaman to ya rike gwiwa tashi gyam kamar da hadisi na ya faɗa mini sannan kuma gadan bayan sa a miƙe yake zan imamu da ya faɗa a cikin sifatin sala ya ce ana so mutum ya yi ƙoƙarin daidaita bayan sai da inda ruwa za a kwarara a gadan bayan to za a samu abin da zai saura ko wani ya cike to a samu abin da zai saura amma idan ka sun koyar da kanka ana zuba ruwa ka tabbatar gangare ya zai ta gaba in kuma ka kanka ana zuba gangare zai yi ta baya to so ake in ka daidaita kanka don a fara da ruwa ko wani ya zube za a samu control ɗaya ne da ya gudu a gadan bayanka to haka ake so mutum ya kasance a wajen rukuni da haka wani take siffa ma'aluma sananniyar siffa haka ake so mutum ya kiyaye a wajen rukuni sai ta kuma wasu sujudi ita ma sujada ya kiyaye siffa sananniya wannan malamin da imanin da an yi fa'ala fi sujudihi ma ta zammana su hadhihi al-ahadith min al-hayati idan mutum ya yi sujada to ya kiyaye waɗannan abin da hadisan suka kawo na halaye ko yanayi so ake mutum ya kiyaye a cikin sujada ne ma dai ga hadisi na farko na abi umai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko kuma idan yayi sujada wa ba'a yadayhi ghayra muftarishi wala qabilihima واستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi sujada to yana kimfada hannayensa ne ko yana ajiye hannayen shi ne ghaira muftarishin ba ba za su yake ba haka wala qabidihi ma ba kuma kince su yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ajiye su ne saka Allah subhanahu wa ta'ala baya buɗe su haka gaba daya ba kuma ya danke hannayen shi shimfada su yake saka Allah subhanahu wa ta'ala sai da mutum wasu kasa bala bi amarati al-asabi rijlai al-qiblata su kuma sun yi ɗan yatsunsa na kafa tankwara su ake ne su dawo suna ne suna kallon al-qibla wanda ita ce siffar da ake so mutum na farko yake a cikin sujada siffa ta biyu ta zo a cikin hadisin bara dan azumi yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza sajadta fa ba kaffaika warfa mirfaqaika manzo Allah ya ce in kai sujada fa ba kaffaika to ka dora tafukan hannayenka a kan kasa ma'ana tafin hannun ya zama dona kan kasa ko tabi ne ko laka ce a gurin ko akwai kura kada ka zo sujjada ko mutum ya dan makale hannunsa a jiki haka goshin da kawai ya taba tsawon instrument da wuri kada hannunsa ya goshi kura to ake so in kai sujjada hannunka gaba daya ya zama to yana kan yana cikin kasa sai ce warfa mirfaqaika wannan kuma goyoyin hannun ya zama to ka daga ku sama ka daji haka sai zama to goyoyin hannunka sun daga kar ka samu jikin hakarkarin ka ka ba ku ne su haka kamar bai zaman kuku ba a yi to ake ka daga su sai zama to ba sa jikin hakarkarin ka kuma ba sa himfaɗe a jikin kasa kamar himfaɗa sai manzo Allah ya hana wani siffa ta biyu kenan siffa ta uku ita ce a cikin hadisin Abdullahi dan Malik ibn Buhaila sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kana idan salla فرج بين يديه حتى يبدو بهذا الطيب sai da shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sujada farraja baina yadayhi yana buɗe tsakanin hannayensa baya barin hannayensa ya manne a cikin hamadar shi haka kamar a tarkuni yana buɗawa ne sai da mutum in yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya hango abin da ke cikin hamadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ake so mutum ya yi sallah matsauri kadai yake sallah a cikin sahu ne in kace ne ka buɗa to sai ga sallar ta ba za ta yi ba in kace ka buɗa na damar ka ya buɗa na hagu ka ya buɗa ya ga to kowa ki tsarin bokare kowa ki sallar ba za ta yi ba da haka wannan sai ai fattakullaha mastata'tum a ji tsoron Allah ko ayi wa Allah madaukakin sarki biyayya gwargwadon yadda dama ta samu amma idan kai da liman to sai ka dora hannayenka ka daga jirgin ka zuwa hannunka ka buɗa ka taɓa jikin hakarkarin ka wannan kai ba ka da matsala kai ne da kake sallar nafila ko kake shafa'i ko kake wuzuri wannan sai ka buɗe hannayenka sai kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama siffa ta gaba ita ce aka samu a cikin hadisin Aisha take cewa فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي sai take wata ran na buƙaci manzon Allah na nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da dare ni akan shi fada mana ko suke da manzon Allah akan shi fada da ran bakin ta ne da ta juya sai ta ji manzon Allah bai damar ta bai hagun da talalima talalima sai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kan katifa sai ta ce fa wajadtuhu tajidan laliban da nake sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin halin sujada yayi sujada rassan akibai ya hade diga digansa a gudu daya ma'ana da yayi sujada suna kallon alƙibla to wannan diddigen da wannan diddigen haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manne su a cikin sujada wannan daga cikin kuma kuskuren da mutane da dama suke yi idan kai sujada ya kace mutum yana ne kuma kafarsa ta hagu ku hade kafar ku wanda ba ya ne kuma yana so ku hade kafar ku ba haka ake ba kai din a karan kanka kai da ake so ka haɗe tsakanin kafafunka shi ma na damar ka ya haɗe kafafunsa shi ma na hagunsa ya haɗe kafafunsa wannan kai ne kake sallah a cikin zafi kuke sallah kai ne ake so ka haɗe naka da kafafu ba da mabacin da za ku haɗe kafafunku ba shi da tace na ne kuma san Allah sai na ji da rabban akibai ya haɗe daga dagansa ko idan sawunsa guri daya mustaqbilan bi atrati asabi'ihi al-qibla kuma sannan sai yan yatsunsa su kuma sun kasance suna kallon alƙibla haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sami ina sallah a cikin dare da haka to kai ma za ka yi sallah ka haɗe ɗan yatsunka ka haɗe idan sawunka ya zama to kuma ɗan yatsun suna kallon alƙibla wanda take siffa ta gaba siffa dai wata wata samo daga wa'id ibn hajar yake cewa a taitul madina yace na zo madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace a raina inda abu wa'id لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle sai na yi duba ga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yake sai ce fa za ka raba azal hadisa sai ya ambata wani bangare na hadisin ba nan ne muhammad shahidin malam ba wa kala sai yake cewa summa hawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi faɗa abin da ya faɗa cikin hadisin sai ce summa hawa manzon Allah sai ya kibo wajen tafiya sujada mana tafiya sujada ba lallaba ake ba in dai da karfinka da kuzarinka so ake za ka taho sujada ka ganka kamar an sullo ma'i haka ake so a ga mutum ya taho sujada da kuzari da komai sai ce kun ba hawa sai manzon Allah ya kifo fa sajada manzon Allah ya sujada fa sara ra'sahu baina kaffaihi ko ra'suhu baina kaffaihi sai zaman to kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsakanin tafukan hannayen mana da idan kai sujada ga hannun dama ka himfida ga hannun hagu ka himfida to su ake a tsakiyar su saitin su kuma a ga kanka anan yake tsakani kada baka zanka da hannunka kanka a baya kada ka da hannunka nan kanka a gaba ko ce hannunka ya zama dole yana saiti da inda za ka ajiye kanka wani su ne hayatul ma'luma da ake so lalle mutum ya kiyaye a cikin sujada ne sifa ne ta gaba a cikin hadisin Abu Ayyama ka shiro ta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan sajada damma asabi'ahu in yayi sujada yana haɗe ɗan yatsun tsarihi ne waɗannan dai ɗan yatsun dama suna haɗewa ba a bari ba kuma a dunkule su yana haɗe tsakanin ne tsakanin ɗan yatsun sa hadisi dai ko kuma siffa ta gaba ne a wajen sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita kuma an rahoto daga wajen hadisin bara yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan sajada فوضع يديه في الأرض واستقبل بكفيه وأصابعه القبلة جدا من فريق أسكين بأن يسجد دي da tafukan hannayen shi da filin kafafun shi kowanne a cikin bada suke haɗuwa su kalla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to mai adadi ta duka wannan sufofin da muka faɗa wajen ruku da wanda muka faɗa a wajen sujada wanda mustahabbi ne kuma wani lokaci yana amsa sunan wajibi ka yi su kamar yadda ka ji su a cikin siffa ta sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mutum ya kiyaye sananniyar sunna a wajen ko kuma hai'a a wajen zama imama da yace wa an yakuna julusahu ko julusuhu baina sajadatayn ala al-hay'ati allati tadammanatha al-ahadith al-atiya to shi ma zaman ko dai tsakanin sajadodi guda biyu ko zaman tafiyar farko ko zaman tafiyar kare ga waɗansu abubuwa da ake so lalle mutum ya kiyaye wannan ya yi su cikin zaman shi hadisi na farko a wajen zama aka karɓo daga Aisha take cewa wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna a wajen zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shimfida kafarsa ta hagu yake sai zauna akan ta kamar da muka saba ita kuma ta dama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya take ta tana ce to wannan ita ce siffa ta farko da ake so ka kiyaye a wajen zama ka shimfida ta hagu ka zauna akan ta ka kafe kafarka ta dama siffa ta gaba shine da aka samu a cikin hadisin Ibn Umar yace min sunnatin salati an tansiba al-qadam al-yumna wa istiqbalihi bi asabihi al-qibla wal julus ala al-yusra kamar bai da maka hadisin ta gaba yace sunna ne mutum ya kace kafar dama sai na in ya zo ta ce kallon al-qibla sannan ko mutum ya zauna akan kafar shi ta hagu wala ibn Allah dan Umar yana cewa magana ce ta manzon Allah ko kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma bawu sai daga cikin tabi'ai sai yake ce kunna li ibn Abbas sai muka ce wa Abdullahi ibn Abbas bil i'a'i ala al-qadamayn ya matsayin take akan kafafu guda biyu zaman take me matsayin sa cikin sallah فقال في عبد الله بن عباس yace hiya sunna ai take ma ita ce sunna mutum ya take kafafunsa guda biyu gaba da kowanne suna tsaye haka kuma sai zauna a kansa sai wannan awu ne kita mutum da Allah dan Abbas me matsayin zaman take sai ta hiya sunna ai ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qulna lahu sai muka ce da Allah dan Abbas inna la narahu jafa'an birrajuli mu ko muna kallon kamar kaushin hali ne a wajen mutum ya tashi sallah a ce gaba ɗaya yayi zaman fa qala ibn abbas bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wa sallam sai ce a'a shi wannan zaman sunna ce ta annabi sira da mutum tabbata a gare shi to amma nan bai ƙara bayani ba shi wannan zaman takewa tsakanin kafafuwa guda biyu yana zama sunna ya kuma yana zama wani gurin haramun a cikin sallah idan tsakanin sujadar farko ne da sujada ta zama da sujada ta farko da sujada ta biyu ana zama a wannan tsakanin to wannan baliki mutum sai ya sake kafafunsa sai zama to ya zauna akan digadigai shi wannan ana kiransa al-iqa'u to a wannan tsakanin sunna ne in banda nan zikin da kai ne baya amsa sunan sunna wannan iqa'i na farko kenan akwai wani zamani ma ana kiransa iqa'i amma shi kuma haramun ne a cikin sallah za ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cewa ba mai irin wannan zaman sai shedan ita kuma yine in ka bude ka bude kafafunka guda biyu sai kuma ka zauna akan duwawunka in gaban yayi wahala ya ga mutane ya dan meka hannunsa ya dace ta ba to imana ana kiransa isha'i to shi wannan gaba ɗaya haramun ne mutum yayi cikin sallah to saboda sunan wata kan isha'i ya hade tsakanin wancan zaman na haramun da wannan Iza suke tambayar Abdullahi dan Abbas me shi matsayin wannan zama din sai ga masa shi wanda ake sake kafafu a tsakanin sujada farko da sujada ta biyu wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma idan zama ne zaka yi na attahiyya ta farko ko attahiyya ta biyu to so ake ka himfida kafarka ta dama ka zauna akan kafarka ta hagu in sahiya ce ma za ka yi ta kare su ko ake ka zabe ta hagu zai zama to duwawunka na hagu yana kan ƙasa kafarka ta dama tana tafi wannan da ita ce sunna da ake so a kiyaye a wajen sujuda sannan kuma a zama kai tsakanin ko zama muke magana ko sannan hannayenka hannunka na dama hannunka na hagu ya zama tona kan cinyarka ta hagu hannunka na dama ya zama tona kan cinyarka ta dama a dungule sannan kuma dan yatsanka wannan manuniya ka daga wanda da shi za ka yi a cikin yato ko ka miƙe shi ko kuma ya zama to me kana kaɗa shi albani ya ce in ka miƙe shi wasu malaman sun yi ta'awili da isharatan ila tauhidi kana kadai ta Allah madaukakin sarki da shi ma'ana Allah shi kadai ne wani yin abin da kake kudurcewa lokacin da kake addaliya idan kai meka hannunka in kuma kana kadawa albani ya kawo hadisi yake cewa to wannan kadawar ta fi zafi a wajen shedan sama da in kai za a dake ka da guduma to wannan kada hannayen naka ya fi zafi a jikin shedan sama da sai kai ne ake bugu da guduma kafin a kare addaliya a lokacin da mutum aka samu guduma aka yi masa kafin a kare addaliya sai abin da hali ko to kai da mutum zai ji zafin gudumar to shi dai ya fi jin zafin wannan kada hannu din wanda dai kusan sune hayar da ake so mutum ya kiyaye a wajen zaman shi Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa da alhayatul ma'luma cikakken hali ko yanayi da aka sani a wajen ruku'i mustahabi ne mun yi bayani da sujada mustahabi ne mun yi bayani da zama mustahabi ne mun yi bayani wal qunutu sirran haka na da yin alqunut a boye su malikiya ana alqunut ne abu shi yasa in ana karatun sallah su ba in ka je ka masallaci ya yi da kakannu za ga idan liman ya kare ka duk kamar an dauke wuta sai ya fara kuma Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusli alayka alkhayra kullu wa kullu ko sai ga sun dauke wuta sai a yi to ita wannan alqunutun aka ce an gado ta ne ko an ji sai na Abubakar radiyallahu anhu yana yin ita wannan alqunutun ne amma ita alqunutu tana amsa sunan sunna ne a cikin sallah wani lokaci wani lokacin kuma tana amsa sunan bid'a liman ya rike alqunut ya ce kullun sai yayi to limamin dan bid'a ne ko limamin ahlus sunna ne idan kullun sai yayi alqunut to wannan limamin dan bid'a ne amma abin da aka gato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya alqunutu illa idza da'a ala qaumin aw da ali qaumin manzon Allah baya alqunutu sai idan zai tsine waɗansu mutanen ko kuma sai wa wasu mutane addu'a ta alkhairi ana zaune sai aka ce annoba ta zo ta ci mutanen gari kaza suna cikin halin kaka na kai to wannan babu laifi sai a fara musu addu'a to Allah ka ba su lokuta Allah ka sautauta musu Allah ka yi musu kadama mu suna cewa amin a bayyana kuma ake yi ta Allah madaukakin sarki ka ga musu azabi Allah ka kula da su Allah ka yi musu kaza wannan babu ne sai a bayyana ta a bayyane ma mu suna cewa amin a waɗansu mutane ne da addinin musulunci ya fada cikin halin kakana kai suka fitta kudu da dukiyarsu suka taimaka wa addinin musulunci wannan babu da liman ya kawo sunansa a makarafon Allah alhaji wani da malam wani Allah ka yi musu albarka Allah wane da wane Allah ka gafarta musu Allah wane da wane Allah ka saka musu da alkhairi a faɗa kwarara kowa ya ce amin wannan babu laifi a cikin sallah sai wani tambaya ko wani fara ana kira alhaji wani a sallah ta a kuɗi ya bada eh kamar limamu eh kamar ƴan matan subuk da aka kame wannan babu laifi a yi addu'a Allah madaukakin sarki ya fito duk da kabiya ce da siyasa ta shiga cikin ta ko an kare yan mata da yawa kafin yan matan subuk amma matan subuk da yake kiristoci sun fi yawa cikin kullum ka buɗe hafin jarida ana kirga lambar kwanakin da suka yi da lambar awa da wani ne akwai zaza na buɗe aka sa agogon subuk shi har sakan ma kirgawa yi yanzu suna da sakan kaza a hannu amma an kashe mutane da yawa an kawo mutane da yawa da yake sunan musulmi da duniya gaba ɗaya ta shiru amma subuk kusan 70 ko 80% na cikin kiristoci ne ya sa duniya ta yi sa a kan kama dai ba ma goyon baya ko kirista ne ko musulmi ne ko addinin musulunci bai daba kawai yana zaune a gurin sa ka je ka ɗauke shi da haka to idan mutum ya samu kansa cikin wani tsuku cikin hali wanda suke hannun yan boko haram san za suke nema ko kalla za musu suke so su yi wannan babu laifi a yi ta addu'a a yi ta alkunut Allah madaukakin sarki ya gaggauta fito da to idan gari yayi ta wannan yayi addu'a wannan yayi addu'a wannan ya fada tana ba san da Allah madaukakin sarki zai karba ba in Allah ya karba wata wata kai ga an sun tsoro da kawai sun tabo su shikenan sun tako in ma sun mutu sai Allah ya bayyana muku cewa to wanda kuke nema fa ga halin da suke shiga da aka yi suka mutu kowa zai samu hakuri a cikin rai shi shi iyayen uwa suna samun damuwa ne saboda musamman dan uwansa yana raye ne ko yana mutu in suka san ya rutu za su dangana ne su ne ga zuwa ga Allah madaukakin sarki in yana raye ba za su yi hakuri ba shi yasa baban Zaidu ko da aka zai Zaidu ta shi ka samu zama ba in ya zauna ba zai iya hakuri ba in ya shiga duniya ina zai je zonan sa saboda haka kawai yake a duniya na ta kuka ba kai to ala zaidin wa lam adri ma fa'al ahayyun fayurja am atadunahu al-ajal yace nayi kuka da bai wa lam adri ma fa'al ban san halin da zai yake ciki ba ahayyun fayurja a raye yake in sa burin wata ran zai dawo gida am atadunahu al-ajal ko mutu ta mutu ta dauke shi wasu bai dukan waka ne yasa saboda haka kawai da waka tunda balarabe shi in je kana so ka bada sako rera waka kamar rarara in ga rera kai ka ji da ƴan mata da maza da malamai da wayanka kowa na rara ta shi ma ko eh kowa da masu gurin da masu zama duk kowa ya abin da zai yi to ni ma da rera waka sai ake yawo ta guri guri wani da ya zo maka yana rera wakar sai aka samu wani bashi labari ta to ai ko zainun da ake nema wata fili da yake garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji a gaya mahaifin bai taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dai dan uwanka in baya tare in dai baka san ya mutu ba ko yana rayu baran da hankalinka zai kwanta to idan mutum ya ga cikin halin kaka na kai manzon Allah na masa addu'a Allah ya fito shi wanda suka taimaki addinin musulunci ana musu alqulubi Allah madaukakin sarki ya ba su taimako Allah ya azaba musu wannan sune dalilai da ake alqulubi kuma kada ba an ka fara kuma sai kullum sai kai a'a ba a yi wata kil mafi tsawon alkunut da aka samu ta manzon Allah din ce wanda sai wata guda ko kuma idan malamin suka ce in bukata da jahe ka tsaya mana ba alkunutun da muke saboda muna cikin halin kaka na kai sai ka dinga alkunut alkunut alkunut Allah yana kawo dauki buɗe yana zuwa shikenan kuwa sai ka alhamdulillah da alakata da alkunut in ka wuce to ta zama to sabida alhaji wala da suka taimaka a addinin musulunci sai kaga akwai siyasar addini ka sako su cikin addu'a sai ka sako su don kai kwana daya biyu uku sati ne kai biyu in ka miƙe kana yi wani dinin zuwa masallaci me yasa ki ai masallaci ana masallaci in siyasa kullum awa wala addu'a to ita ma an kai ta farko ta biyu mutane suka gane me hikimar ciki na yake da kai yasa to ita idan kai ka dan hikimar wa waɗansu mutane addu'a da suka taimaki addinin musulunci sai kai shi wasu sun fada cikin halin tsaka na kai wannan babu laifi a musu addu'a Allah ya fito sai a dakata ana zaune lafiya kalau ana rayuwa irin ta da kullum to anan ba alhudu a sallah ko asuba ko azhar ba ai amma idan annoba ta taru to da sallah asubahi da sallah isha'i da magariba da azhar da al'asar da shafa'i da wutri da rakatul fajr ko ba da sallah ai mata alhudu Allah ya fita mana da halin da muke ciki sai ki ta to amma da amaliki sai sai ki ta wal qurut sirran fi ruku'i qabla ruku'i ana al qurut li aboye kafin ayi ruku'u wa du'a ba'da tashahhud tsani da kuma addu'a a bayan an yi at-tahiyya ko kuma tahiyya ta biyu idan an yi tahiyya ta biyu ana yin addu'a a cikin malikiya wa yakunu tashahhud tsani atwala min al-awwal kuma ana so tahiyya ta biyu ta zamanto ta fi ta farko tsawo a malikiya su ko in kai attahiyya kana karewa a raka'a ta farko taki zati amma a sunnati ana kara salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tahiyya ta farko ana karawa a tahiyya ta biyu a tahiyya ta biyu kuma ana so ya zama to mutum ya isti'aza da abubuwa guda hudu اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اني اعوذ بك من شر المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال a wasu malaman suna ganin duk wanda ya sallah da ya isti'aza da waɗannan abubuwan guda hudu ba kamar sallah ta ba ta karbu ba ana so lalle mutum ya kiyaye waɗannan abubuwan guda hudu sharrin rayuwa sharrin mutuwa sharrin tujal sharrin azabar wutar jahannama lalle mutum ya dage ta addu'a in yayi da tahiyya to kaga ko iyaka nan ka ta zai da tahiyyar farko ta bi kai ta fita farko sau tunda wasu addu'o'i da za ka ƙara ko wasu asar da suka tabbata daga wajen magabata irin Allahumma ya a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrib Allahumma ya saluka min kulli khairin sa'alaka min Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a'udhu bika min kulli sharrin sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam irin waɗannan addu'o'i ko da suka tabbata ko naka duk ana ƙara a bayan at-tahiyya inda wasu bukatu ka sai ka leka su duk da hausa kai a bayan iya ta farko sai kuma ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum yasa su dan izala idan yayi addu'o'i cikin sujada farko yayi a ta biyu yayi a ta uku yayi a ta hudu yayi a ta biyar yayi a ta shida yayi a ta bakwai yayi a ta takwas yayi zaman dan ya ta kare yayi addu'a guri nawa kenan guri tara a sallar isha'i guri tara a sallar azhar guri tara a sallar isha'i in ya ka sallar azhar to in ya kare da ni akai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dar jalali wal ikram Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minka al sai da manzo ana kuma sai kai al-abiyatul warida ko al-abiyatul adoyi da ake ibada da su ko ne wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma du'a'u ibada ya zama to addu'a ce ta ibada su ne kamar yadda suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah subhanallahi Allahu akbar 33 33 33 la ilaha illallah mu kike ta kare da ita bayan sallar salloli kul huwallahu kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas daidai bayan asubani da bayan sallar isha'i kai raka uku kun da zaka sa kai azkar din wannan a tsanake sai ga lokacin ka kusan minti biyu ko minti uku sai zaman don kenan har sun fada kuskure da mun fada a kuskure idan zara ya dauka tunda ba addu'a da an kare ilimin kisra sai bar masallaci kuskure ne abu azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zauna kai shi kuma dan bid'a sai dauka a masa bara kuma ai kul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq iyaye da kakanni da muna da albarka sauro ake yi a wannan duk ana yin su ne a cikin sujada ana yin su ne kafin ai zaman tahiyya duk addu'a da ake da akwai da korare da fadanta amma idan kai to kuma in addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su ake a bayan ya sai zaman to ka zauna daidai da daidai ka samu ladan addu'a kuma kai ta gunda za a karba nan kuma kai koyo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan kai da sallallahu ina ba so nake samu gurin tsayuwa na na Wace wajen alkunutu والقنوت سرا قبل الركوع وبعد نعم وبعد سورته نعم ya zama to an yi alkunut a koyi kafin rubu'i kuma ya zama to a bayan an karanta sura ne bisa ne cikin raka'a ta biyu da sallar akuba ce sai yake wa du'a ba da tashahudi sani haka yake ko sai kuma addu'a a bayan tafiya ta biyu ta biyu kuma ya zama to ta fi ta farko tsawo wata ya mudu bi salami kuma da juyawa dama da sallama ita wacce da za ka yi hagu wanda ita ce tawazi ka juyo damar ka kuma wanda ita ce suke kiranta a ta ya mudu ka dan juya kan kusa ka dan kalli dama assalamu alaikum wa rahmatullah to dan koyi ka dan yi dama wanda sai suka ambata a matsayin sunna na'am har da akwai tsallake ko na alkurutu ne suka ce wa yuzuzu ba da ruku duk da haka ya inganta a yi a bayan ruku a iya yi kafin ruku a iya yi a bayan ruku amma abin da ya tabbata a sunnata shi ne in dai alkurutu za ana yin shi ne a bayan an yi ruku amma a malike suna ta kafin ruku kuma a koyi na da wanda au ba da ta sahu da ko mun karanta shi ko ba da ta sahu da sai wa yakunu tashahhudu thani afwala min al-awwal wata ya buru bi salami mutum ya dan damanta da sallama dan gefen godinsa ya bayyana ga wanda yake damar shi amma duka sallamar manzon Allah hagu da damar kowace bangaren dama bangaren godinsa da dama zai fito bangaren hagu sashen fuskar ka na hagu shi ma zai fito wa tariqu sababati fi tashahhud haka nan motsa dan yatsa a wajen at-tahiyya wannan imam sahabi ne har mutu a hadisi ya tabbata ya fi nauyi a kusan akan dukan guduma da shaytani wa yukrahu al-ittifaq fi salati makruhu ne mutum ya rika waiwaye a cikin sallah in ya juya ma al-qibla sallar ta bari wa taghlizul aynaini da rinsa ido ba a so mutum yana sallah yana rinsa idanun shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa wanda yake rinsa ido a sallah baya jin tsoron ya rinsa Allah ya rinsa Allah madaukakin sarki ya rike gani shi malamai suka ce tahziri ne daga manzon Allah in mutum na wasan rike ido a sallah yana sallah yana rikewa yana karatu yana rike ido sai ya buɗa ga idan ya ki buɗuwa eh in dai mutum ba su Allah rike idan ba sai dai rike idan sai yana sallah hadisin bukhari ne Allah madaukakin sarki tsare mu wal basmalatu wat ta'awudu fil fariidati haka nan makaruhi ne mutum yayi bismillah da a'udhu a cikin sallar farilla a cikin malikiyya wa yujuzani fil nafli amma sun inganta a sallar nafila amma a'udhu idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim bismillah musamman ga masu karatun hafsu bismillah aya ce dai ana karanta su ne duk a koyi ita bismillah a'udhu lokacin da ka bude karatun sallah bismillah lokacin da zaka fara karatun fatiha tana daukan aya ne zaman kanta a cikin karatun hafsu amma ana yin ta ne duka a koyi cikin sallah wal wuqufu ala rijlin wahida makaruhi ne mutum yana sallah kuma ya daure kafarsa ta hagu sai dan tangale kafarsa ta dama sai ya zama tsotsoro a kan kafa guda ɗaya wannan makaruhi ne a sallah ko ake mutum ya tsaya gyam a sai ake kafafunsa illa an yaqula qiyamahu sai idan kamar sallah sai ta nafila kuma rakur karatu yayi tsawo to wannan babu laifi sai ka dan jingina akan kafa ka huta wa qirada rijlaihi mutum ya haɗe kafafunsa ya haɗe su guri ɗaya wannan makaruhi ne a cikin sallah wa ja'alu dirhamin aw ghayrihi fi famihi mutum ya sa kwandala ko silai ko agogo ko wani abu a bakinsa yana sallah wannan makaruhi ne wa kadhalika kullama yuwash yushawwishuhu fi jaybihi aw kummihi aw ala bahri haka nan daukan duk wani abu da zai sa masa wasi wasi zai dauki hankali ko dai a juyin shi ko a hannun rigar shi ko a gadan bayan shi wannan gaba ɗaya makaruhi ne so ake mutum zai sallah babu sauran abin da zai dauki hankalin shi in ka taho za ka yi sallah kana tsammani za a kira ka ta karɓi kuɗi to yi haƙuri kawai ka zauna a kira ka ta karɓi kuɗi ne kai ka yi sallah in ka shigo sallah da wayar ka a biyu kana tsammani an kira ka ruku kai sauri ka taba in kai sujada ka taba sallah za ka bara in ka san ba za ka iya haƙuri ba zauna ana sallah kana jin mutane in aka kira ka kaje ka karɓi kuɗi ne ka tabbata kai ta ga ya zama lafiya kada bisa ka'idar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada mu ɗayan ku yayi sallah alhali fitsari ko bayan gida yana matsayi to inda ka sallah wanda bukata da baka yi hakuri ita ba yi hakuri ka biya bukatar ina kun fika baka yi sallah arabi wa tafakkuru fi umuri dunya haka da tintintini akan al'amuran duniya wannan matsaloli ne a sallah amma da zai wahala a ce dan adam yayi sallah wani abu na duniya bai faɗo mashi ba zai yi ba zai matukar wahala in ka aje mutum dubu zai wahala abin da mutum ya ce tun da yace Allahu akbar har assalamu alaikum ba abin da yake ta abu da ba zai yi ba eh za wani magabaci da ya mata wani abun sa yayi digiya yayi digiya da sabo ga wani malami to wallahi ka rana nake ne mana rasa inda yake sai ce to je kai sallah raka'a biyu kai alwala kai sallah raka'a biyu ka zo zan baka shawara kawai sai tafiya alwala ya kabbara da sallah yana fara karatu kawai da ya guri kaza dora kana kada sallah ya zoga ma da sai na tuni da ina sake dan ba zai barka ba kai sallah lafiya kada da ka zai wahala mutum yayi sallah sai tun farkon sallah har karshen sa tana bai gitta masa ba zai matukar wahala a mutum rayuwar dan adam amma su ake kai kokari kana na akari ka jefar da tunanin daga zuciyarka na taɓa jin wata magana sai na abubakar ya ce in dai a cikin sallah ya kulle yaki to sai an ci nasara da izinin ubangiji in dai yana sallah yaki ya faɗo masa ya tunani cewa zan sa komanda da waye za su rike dama waye za su rike hagu su waye a gaban bataliya su waye a bayanta waye zai rike tuta in dai wani tunanin a sallah kuma ya zartar to zai wahala a yakin ba a ci nasara ba kuma ga yi sallar aiki kuma sallar sai ta abubakar siddiq da haka da wani lokacin ka ce tunanin sallah kwata-kwata tunanin duniya ba zai zo abu ne mai wata mura wahala amma ka yi kokari ya zama to duk tunaninka akan al'amarin lahira akan al'amarin sama za ka yi da ya fi dacewa sai ce wa kullu ma ya gaduhu an al-khushu'i fi salati haka nan duk wani abu da zai dauke ma khushu'i a sallah wannan abin makaruhi ne duk abin da zai dauke ma makaruhi samanan zai dauke maka nutsuwa sallah makaruhi ne yasa waɗansu tsabayan da suka ci gaba idan mutum zai zo sallah da zane a bari riga shi ba a bar riga cikin masallaci in ka zo da hoton kamfani ka ba ko da zanen kamfani ka za a gadon bayan ka shi ke nasa ce maza da ya kofar masallaci in ka canza riga ka ci to lokacin da kake Allahu akbar ne karanta to ASC zai fara tunanin abin da yake bayan rigar ka ko rigar 'yan siyasa wane ne wane ne 2015 wane ne wane ne 2013 wane ne wane ne ko kaza wane ne wane ne ko kaza sai mutum fara gada wanda mutum kai an gari kaza sun ce ba zaɓe shi ba wani sun kai duk kaga yake da kawai kan ne har ya tafi da tunanin ka don ka zo da wani zane ko wani hoto a bayan rigar ka sai a hana ka shiga amma a gaban rigar ka ne to ba wanda yana sallah kuma zai waiwayo kalli gaban rigar ka ba problem amma a bayan riga zai dauki a wani wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah sai zama to rigarsa akwai zane zane ko akwai alamar ɗan fulawoyi haka a cikin ta yana kare sallah sai ya kwabe ta riga ce mai tsada sai ce wannan akai wa Abu Jaham a karɓo min rigar shi ta manzon Allah za ta yi kama wajen dubu talatin sai ce akai masa a karɓo za ta da wata dubu biyu ba sai ce saboda wannan zanen yan fulawoyi da suke jikin sallah wannan sun ka dauke mun hankali al'adni fi salati sun dan kawar da tunani na a cikin sallah sai manzo Allah ya kwabe riga sai ya bada ita shi ko Abu Jahal aka ce bai hude ne ko kuma a lokacin da mun kuma ba da haka to in dai akwai abu da zai dauke tunanin ka to so ake ka gama kimtsawa tsaf sai ka taho in kana jin yunwa tsaya ka ci abinci in kana jin fitsari tsaya ka yi fitsari in bayan gida kake tsaya ka yi bayan gida in kira za ka yi kira ka kashe wayarka ya zama to ne ba wani abu da kake tunani a zuciyarka sai tsoron Allah madaukakin sarki shi yasa idan muka dawo bayan azumi malam zai buɗe mana da wani fasali ne da zai mana bayanin tsayin sallah da yadda take haskaka zukatar musulmi da wanda ake samun kushuka cikin ta ne fasalin da zai buɗe mata sai kuma mai shiga magana akan sahau wani yana da zamu bari haka idan Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan Ramadana abubuwan da duk muka faɗa tun daga farkon littafin har zuwa yanzu Allah madaukakin sarki amfane mu da shi ya mana albarka cikin sai bamu damun aiki da shi wanda muka faɗa ya kasance akwai kuskure Allah ka gani ba da garaje bane ko ganganci Allah madaukakin sarki ka yace mana Allah ka nuna mana daidai don mu ma aiki da abin da ya dace Allah Ubangiji shugabanninmu da suka mulki ko a ƙasa ko a jihohi ko nan gaba ma a kananan hukumomi muna fata Allah ka sa su zama to alkhairi ga talakawan ƙasa Allah abin da muka yi tsammani Allah ka tabbatar musu Allah ka ka jarrabe mu da zaɓin da muka yi Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka kautar da raunar da kasar mu lafiya azumin nan da zamu shiga Allah muna roƙon ka ka sa ya zama to azumi ne mai albarka a gare mu Allah ka sa mu shige shi cikin sa'a Allah ka ba mu damar da zamu yi ayyukan da za a gafarta mana cikin shi Allah wanda ake yabewa kurakuran su a ba su damar shiga aljanna a kan kai sunan su da bauta Allah duk ka sa mana daga cikin su Allah wanda suka riga mu cikin gaskiya gaskiya cikin iyayen mu da ƴan uwa da abokai Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu idda mu ta zo Allah ka ba mu ikon cikawa akan musulunci Allah ka sa la ilaha illallah ta kama ta kai da musu daga bakin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعم نعم
da wannan suna wannan suna ji na wani malami na da da wa'azin na kusa da kuma نعم
ba ta yin jula نعم a lokacin da zai da ba نعم shi ne
neman gafa karin bayani نعم shi hadisi ne Aisha radiyallahu anha ta rawaito take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa Abu Bakar wa Umar yastafihuna al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin take da manzon Allah da Abu Bakar da Umar dukkanin su suna buɗe sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin ba shi ne a a yanzu da ke ga maka hadisi sai kuma ga maka yanzu ga maka suna buɗe karatu ne da alhamdulillahi rabbil alamin sai Imam Sanani da ya kasa hadisin a cikin subulul salam sai ya kalla ce abin da aka gano ne karatun farko da ake ji daga bakin manzon Allah ko Abubakar ko Umar ne alhamdulillahi rabbil alamin amma abin da ke zuciyarsu ba ko abin da suka faɗa a koyi wannan ba za a ji shi ba da haka kenan ya tabbata ana faɗin a'udhu billahi minash shaitani da kamar da Imam Al-Albani ya faɗa kan sifatus sala ya inganta ana faɗin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim amma ya ake faɗar su dukkanin su ana faɗar su ne a boye shi yasa ba a jin alhamdulillahi rabbil alamin da haka kenan tarihin hadisin na farko abin da yake fara fitowa fili a ji alhamdulillahi rabbil alamin amma idan ka je waɗansu guraren za ka ji da nan zai ce maka a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah rabbil alamin duk gaba daya gudu amma mu duka nan sai muka tafi cewa da a'udhu da bismillah a'udhu a raka'ar farko bismillah duk lokacin da za ka karanta fatiha za ka yi shi ne a goyi dan alhamdulillah rabbil alamin sai ta fito fili wannan ne tawili na farko sanane da tawili na biyu ne suna buɗe karatu da surar da take farawa da alhamdulillah rabbil alamin mana abin da suke buɗe sallah da ne surar da ta fara da alhamdulillah rabbil alamin to duk qur'ani wata sura ce take fara da alhamdulillah rabbil alamin suratul fatiha kamar aisha tana so ta ga maka kenan duk sura ta duniya manzon Allah ko duk sura ta duniya manzon Allah na buɗe ta da karatun alhamdulillah rabbil alamin wanda da yana bi kusayi ne a ban bayanin da Imam Sanani ya a cikin littafin Subul Salam kuma dai galibi shine abin da yake tafiya a matsayin mazhab abin nan matsayi wanda babu matsala a cikin shi saboda in ka bude Qur'ani yanzu nan duk Qur'ani da suke nan ka buɗe za ka alhamdulillah rabbil alamin za ka lamba ta farko bismillahir rahmanir rahim lamba ta farko alhamdulillah rabbil alamin lamba ta biyu ma'ana bismillah a cikin suratul Fatiha aya ce mai zaman kanta to kina idan kullum za ka karanta Fatiha ba bismillahir rahmanir rahim kina ku a idan kullum kana kankare ta yana da ita to gidan wani malami sai kita duk inda aka yi sabani tsakanin malamai idan kowanne yana da hujja to ta wajen da bai wani zai ce maka za a karanta bismillah wani zai ce maka a karanta bismillah to idan aka ce ɗaya ya yi kuskure wanda ne mai tsarancin tsautsayi a ciki in aka ce misali ɗaya ne yake da kuskure to za ka yi wanda yake karanta karanta ne mai kuskura za ka yi wanda yake ba ka karanta ne mai kuskura amma na ne kusa wanda ya kusan kalmar haɗari wanda yake ma ka karanta ko idan wanda yake ma ka karanta ne ni ne mai daidai to sallar ka lafiya ka lokaci ne idan wanda yake kar a karanta ni ne mai kuskure to kai daga karanta bismillahir rahmanir rahim zai wahala ka samu fakihin da bai ta maka sallar ta ba da haka kenan hadarin ya fi kankanta a wajen me a wajen ka karanta kuma ya tabbata lalle an kamo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadin bismillah a goyi yana karanta a'udhu a goyi ka samu sifatin sala ko talbisin ko wancan na farkon ko kuma dai shi wannan na tsakiyar ko wanda Imam Al-Albani ya tabbata ana karanta a'udhu billahi ana karanta bismillahir rahmanir rahim kuma hadisin haka Imam Bukhari ya masa tawili a cikin subul salam wallahu ta'ala a'lam na'am na'am wajen kayan magana a tsawon wajen Ali Murana.
na'am Da misali bakara sai da tsarin da ya kawo a limuran na'am ya yi jiki da lokacin da ya bayyana da ke magana na mai lafiyar da mutane kuma ne ke farka ko da ne kamar bayan karin fata da ya zuwa ya da tafi a kan aya ke da sura ke da wuri ke karanta wanda ya yi da wannan kuma akwai a wannan shi gaba da cikin sallar dare ne kamar tsayuwar dare a ita ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma tsayuwar dare sai ya karatun da abu ne da haka kenan kaga za a ji makaranta a buɗe za a ji sa'i a buɗe za a ji ali imran a buɗe abin da malamai ko suka hango shi ne cewa kawai ba a samu jeri ba sai da hidda a karanta ali imran sannan aka karanta misali amma duk a cikin rasa ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su ba karatun ali imran misali sannan kuma ali imran kawai jerin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sirja eh wani abin a fili ne ka tunda sallolin dare ne sunna a sallolin dare talibi ne ne mutum ya yi karatun su a bayyane wani ina abin da ya fi dace na'am na'am na'am kwarai da gaske na'am sarki ya nuna cewa a kairo duk masallacin da za ka yi sallah za ka ji bismillahir rahmanir rahim a fili galibin su suna bin shafi'iyya ne ya maza bin shafi'iyya ne in dai a bayyana take za ka ji bismillah rahmanin da kuka fi karara ina za mu yawa eh eh na eh da fili a fili a yau na'am sai kuma da da yace a Istanbul Turkiya kenan babban birnin Turkiya kenan ko a sallah zaka ce bismillah zaka fito fili karara sannan kuma ki gabar karanta Fatiha sannan sake bismillah sannan a karanta sura a baki a baki Istanbul sunna ne sosai fa kasaru suke da wani gurin suka zo su kwarai ka ni kuma kan makarantar mu da yake ta hada kowa da kowa na wani ma in yazo sai ka ji bismillah ke kada zai maka asiri wani ma in yazo da a'udhu da bismillah zai maka asiri in irin yan wajen yan Najeriya ne yan Afirka ta yamma suka zo su ko sai ka ji da a'udun da bismillah duka wata fito ga danganta da imamu da zai ja ku sallah da ka je magariba ko isha danganta da imamu ta kasa ne zai ja mu kuma ta fice mu ba maki a wata wanda zai ja magariba wanda zai ja isha in wani watan ya sake zuwa rasta limaman sun kusa talatin ko arba'in da ka danganta da kuka ga zai muku sallah da ka kina wannan yake ga kamun ka ga kamun ka daga cikin hikimar wata kila na karantar da ku cewa ba akwai sabanin wata fahimtar gado da ka zo da ita wani zai rike kawai in ka zo da za ka yi sallah kace a'udhu billahi min al-qalbi bismi rahman rahim ya dauka lona an dan wuta ne kowa na dan bid'a ne kowa na zo da wani abu amma in ka zaga ni gurin ga su a gurin sun baka ya uzun da bismillah ba nan ne inda matsalar take shi yasa to kar ka dauka iyaka ilimi iyaka wanda kake da akwai ne in dai abin da binciken ka gai da abin da zuciyarka ta nasu matsora akwai dogara ka dogara kanka insha Allah za ka samu lada wajen Allah madaukakin sarki in dai matsalolin na fiqhu duniya ba ta ba da kai ta ba san in dai matsalolin na fiqhu ya za a yi kaza ko ya za a aiwatar da kaza duniya ba ta taɓa samun haɗin kai ba diya da ka juya shi yasa tsakanin Abdullahi dan Abbas da Umar dan Khattab cikin sahabbai ya san su bai taɓa haduwa ba idan Allah Umar idan Umar Umar ya ce kaza Allah dan sai ce gaskiya a'a idan Allah dan Umar ya mutsanta Allah dan Abbas ya ce ba haka ba yasa wanda daga cikin magabata da Umar ne ya rubuta mun wani littafi akan fiqh ina ji Imam Malik ya fa umarni rubuta min littafi akan fiqh sai ta amma ina baka shawara ka kauce wa tsananin Umar da kuma garaba su Abdullahi dan Abbas sai zaman don fiqh yake haina yake tsakatsakiya ya Allah da Abbas garaba za ta yarda su ta kom ne kuma dan kasabi kuma gulo ne akwai nauyi da ka ka ka tafi da tsakanin ba tsanani ba sanyi saboda kai zaman to ka fice wani mazhabi a tsakanin to amma matsalolin da aka fitta ba duk suna bace ta kalmi haɗe wani daga sai mun mala tsara da ni hankali na hukun jiya akan matsala kaza na fi nutsuwa akan kaza dan dalili kaza to in dai akwai dalili kuma ka zantu da dalilin to shi kenan tsaya akan abin da ka faɗa abin da ba a so ne kar a ci juna kar a ci sabula akan wata matsala Allah madaukakin sarki mu dacewa kuma amfanin gudulo da irin waɗannan matsala duk da kake kana ta ba haka zama ba ko akan matsala din ba ba za a kuma farbaki akan ka ba Allah ya sa mu dace na'am alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya samu dace sai bayan Ramadan insha Allah ko da talata rana ce ba azumi insha Allah dai babu sai bayan azumi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace